آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake kasancewa a wannan majalisi mai albarka na karatun littafin zadul mustaqni firtisarin mukne a wannan masallaci na usman bin affan kofar gadon kai kano najeriya muna darasi na bakwai yau kwanan wata 22 ga watan sha'ban shekara ta 1444 wanda shi ne ya dace da biyar ga watan uku shekara ta 2023 miladiya idan za ku iya tunawa a satin da ya gabata nam 15 ga wata iya haka ne 15 ga watan uku shekara ta 2023 idan za ku iya tunawa a satin da ya gabata muna bayani akan mun zo ƙarshen bayani dangane da matsala na ruwa da musulmi ke amfani da shi wajen ibada da kuma matsala ta sutura da mutum zai sa ya amfani da ita wajen ibada wannan su ne abin da ya saura mana guda biyu sai kuma mu shiga sabon babi matsala ta farko malin ce wa in ishtabaha tahurun bi najisin haruma isti'maluhuma ولم يتحرى ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما أبو نبي يتي وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة أبو نأكو وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة matsala ta farko shine yayin da mutum ya zo ya tarar da ruwa guda biyu ruwa ne na alwala guda biyu ruwa ne na wanka na janaba guda biyu ɗaya mai tsarki ɗaya kuma mai najasa ne amma ya kasa tantancewa ya gane wanne ne mai tsarkin wanne ne mai najasa ka samu ruwa biyu ɗaya yana da tsarki ɗaya yana da najasa sai kuma kana da larurar ka yi alwala ko ka yi wanka kuma shari'a ta bautar da kai ka yi alwala ne ko wanka da ruwa mai tsarki to amma ka kasa gane a cikin butocin nan guda biyu wanne ne ruwa mai tsarki a ciki wanne ne mara kyau to malam ya ce haru masu imaluhuma haramun ne ya yi amfani da ruwan guda biyu gaba ɗaya walam ya taharra a nan abin da ake nufi shine ruwa ɗan kaɗan idan najasa ta zuba a ciki tana iya lalata shi ya zama ruwan najasa ko da bai canja ba yanzu kaman ruwan da yake na buta sai aka samu fitsari rabin kofi sai aka zuba a ciki ko fitsari ya tuntsire ko yaro an ɗauko fuɗin yaro sai ruwan ya zuba a ciki kuma butocin guda biyu ne aka ce kai ɗaya daga cikin ruwan nan fa mai tsarki ne ɗaya kuma ruwan najasa ne to anan malam ya ce anan duka gaba ɗaya ba za ka yi amfani da kowanne ba shine haruma su imaluhuma to me hukuncinka hukumuka kal adimi lil ma'i za ka ɗauki kanka kamar wanda ya rasa ruwa ne kuma a ce babu wani ruwa in ba waɗannan ruwayen guda biyu ba to anan ka samu hukuncin yin taimama ko da ga ruwa shi sa malamai suke cewa ita taimama fa ba wai ana cewa in ba ruwa ne ake taimama ba ana iya yin taimama ko da ruwa yanzu nan kaga ai akwai ruwan amma ruwan ruwan shakka ne baka san wanne ne mai kyau wanne ne mara kyau to sai ka yi taimama sai ka karkata ka yi taimama shine abin da shari'a ta ainihin wato ta nuna ka yi na biyu ana iya yin taimama koda da ruwa kamar yadda na yi bayani yanzu misalin mutumin da yake ba shi da lafiya yana da larura idan sanyi ya taba shi ko ruwa ya taba shi zai ta ciwo ya ta rashin lafiya wani ya taba yi min fatawa ya ce wallahi malam duk da na zuba ruwa a kaina to sai na tafi asibiti sai an kwantar da ni an ta zabga mun allurai kamar ba zan tashi ba na ce kai a haka ke rayuwa ya ce wallahi dai na gamu da larura ba ka wanka ne ya ce wallahi malam ko dai wanka na zo sai dai in ta shashafawa da tsumma da tawo amma maganar ruwa in zuba shi a kaina bai zai yi ba to wani kuma in ya taba jikin nasa ne ma gaba daya to a nan gudun sai mutum ya taimama to ina maganar kirdado ya nemi daya a cikinsu shine malam ya ce walam ya taharra da zai yi wato kintata ya zaɓi wanne ne mai kyau a ciki kamar ya yi canki-canki ya mai da hankali akan wani ya ce wannan shi ne ba ina fata ana ganewa to wannan hukunci na farko kenan sai ma ya ce wala yushtaratu litayammumi iraqatuhuma wala khaltuhuma to wajen yin taimama kuma ba a sharɗanta ka zubar da shi ruwan ba ko kuma a ce ka cakuɗa da ɗayan da ɗayan ka san wani zai iya baka fata ciya to tunda an kasa gane wanne ne mai tsarki wanne ne mara tsarki da ko ɗaya ka zuba a cikin ɗaya to ba za a haɗa su ba ya za ka ɗauko mara kyau ka haɗa da mai kyau sannan kuma idan ka zo yin taimama dan ba za ka yi amfani da ruwan ba a shari'a bai halatta ka zubar da shi ba saboda in baka yi amfani da shi a wajen alwala ba ai zaka yi amfani da shi wajen wanke-wanke to shine ba a so a zubar da ruwan dan kada ka zamanto me mai almubazzaranci me yasa ba za ka yi khaltin su ka cakuda su ba suka ce li anna tahura yatanajjasu bi khaltihi bin najis ka'ida ta shari'a idan ka dauko ruwa mai tsarki ka hada shi da ruwan najasa to wannan najasar take rinjaye a kansa matukar ruwan ba mai yawa ba ne ba kuma zubar da wannan ruwa a wannan lokaci ya zama almubazzaranci don ai ko ko bayan fulawa ai da shi ai ko wanke mota ai da shi ai ko kashe wuta ai da shi to ba za a zubar da shi ba to wannan shine hukunci ko da Allah zai jarabe ka wata rana ka je wani guri ka samu ruwa guda biyu ka kasa gane wanne ne mai kyau wanne ne mara kyau to ba za ka yi amfani da ko ɗaya ba wannan shine shari'a abu na biyu wa in ishtabaha bi tahirin tawadda'a minhuma wudu'an wahidan to yanzu wannan ishtabaha bi najisin yanzu kuma ishtabaha bi tahirin idan mutum ya samu matsala ga ruwa mai tsarki mai tsarkakewa na yi muku bayanin damun ruwa akwai abahir akwai al-tahur to yanzu ka samu ruwa mai tsarki mai tsarkakewa a karan kanshi ga kuma wani ruwa mai tsarki ne amma ka kasa gane wanne ne mai tsarki mai tsarkakewa yanzu misali wannan ruwan ruwa ne da watakila wani abu ya shiga ya da shi daga ainihin ruwa mai tsarki mai tsarkakewa kamar ruwan da aka dafa doya ko ruwan da aka dafa dankali ko ruwan da watakila aka gauraya shi da wani abin da ya fitar da shi daga sunan mai tsarkakewa amma ruwayen guda biyu yanayi ya sa ka kasa gane wanne ne ɗaya a cikinsu yanzu duka masu tsarki ne amma ɗaya mai tsarki mai tsarkakewa ɗaya kuma mai tsarki kawai to yanzu nan ya za a yi baka san wanne ne a cikinsu ba to sai ka yi dabara sai kai alwala wato guda da kowanne daga cikinsu ya ce tawadda amin huma wudu'an wahidan ka yi alwala guda da dukkan ruwan guda ɗaya to ya za a yi ruwa guda biyu ka yi alwala guda ɗaya da su kwano biyu roba biyu ka yi alwala guda biyu da su guda ɗaya da su to shi ne fassara maka min haza zarfatun wa min haza zarfatun idan ka zo ɗiban farko sai ka ɗiba a nan ka ainihin wato wanke wannan gabar sai ka zo ka daɗa ɗiba a nan ka wanke wannan gabar wannan ma ka ɗiba ka wanke wannan gabar wannan ma ka ɗiba ka wanke wannan gabar haka za ka gama alwalar gaba ɗaya wana ta akudu min hada gharfa wa min hada gharfa a lokacin kuma malaman fiƙi suka ce za ka yi niyyar amfani da ruwa na alwala a cikinsu mai tsarkin wai idan ma ka yi da wanda yake ba mai tsarkakewa ba ne to ai kayi da mai tsarkin ai duk gaɓoɓin naka guda biyu ka wanke su da kowane ruwa a ciki ka zo za ka wanke hannunka sai ka ɗiba daga wannan mai tsarkin ka wanke ai baka san wanne ne mai tsarki mai tsarkakewa ba wannan ma ka ɗauko ka wanke to duka duk duka ruwan ba ka yi amfani da shi kowace gaba ba shikenan ka huta to wannan shine hukuncin da shari'a ta ajiye maka shi ma idan ka samu ruwa guda biyu ɗaya mai tsarki ne garai lafiya lau ɗaya kuma a mai tsarki ne baya iya tsarkakewa sai matsala ta ƙarshe wa in ishtabahat thiyabun tahiratun bi najsatin aw muharramatin salla fi kulli thawbin salatan bi adadin najisi aw al muharrami wa zada salatan to nan ne babban aiki kayan sakawa ne guda biyu dole kuma kai sallah da guda ɗaya a cikinsu amma ɗaya mai najasa ne ɗaya kuma mai tsarki ne amma ka kasa gane wanne ne mai tsarki wanne ne mai najasa a cikin waɗannan sutura guda biyu to ya za ka yi aka ce sai ka saka wannan kayan guda ɗaya set ɗin ka yi sallah yanzu mun ga magana alwala sai ka saka wannan kaya guda biyun wannan set din da wannan set din kuma ka zo sallah za ka yi to sai ka ɗauki set ɗaya ka yi sallah da ita wannan sallar sai ka kwaɓe kuma ka ɗauko ɗaya set ɗin kayan sai su ma ka yi sallah da su shine wato wa inishtabahat thiyabun tahiratun bi najisatin kaya ne mai tsarki ya cakuɗe da me kaya mai najasa to sai ka yi sallah da adadin kayan to yanzu idan kayan sun kai guda goma fa suka ce iya yawan kayan iya yawan sallar da za ka yi ka shiga alheri ba zan ce ka shiga uku ba waɗannan abubuwa ne masu ɗan rikitarwa amma yana da kyau ɗalibin ilimi ya gane su yanzu malam zai iya yiwa Allah kiyaye kana da kayanka guda uku hudu aka ci rashin sa'a ka ba mai guga ya je goge ma ashe akwai wanda aka wanke akwai wani kuma da fitsari a ciki watakila uwar gida ta sa maka yaron ka ya tsula fitsari a ciki duk aka je aka gogo su ba aka wanke ba ka kasa gane wanne ne ko dai ka je ka wanke su gaba daya ko kuma kai sallah uku ko hudu a cikin wannan kayan duka adadin salloli adadin kayan kuma bayan wannan ma malamai suka ce sai ka ƙara wata sallah safaya guda ɗaya kuma wazada salatan wato ba ni sunan shi wahida sallafi kulli saubin salatan bi adadin najisi aw al muharrami ko kuma kayan waɗanda suke na haram ne yanzu bari mu buga misali mutum yana da sutura guda uku masu najisa guda uku masu tsarki amma ya kasa gane waɗanne ne masu tsarkin waɗanne ne masu najisan a ciki da haka sai ya ɗauki set ukun nan ya sallah guda nawa guda uku waɗannan ma ya sallah guda uku a ciki to yanzu dai dole dai ya yi sallah a cikin mai najasa kuma ya sallah a cikin mai mara najasa to wai dai ya fita daga cikin kokonto kada ko a tsautsayi wala Allah sallar da ya ta ƙarshe da ta najasa ya to ya ƙara wata sallah guda ɗaya to kawai sai dai a ce malaman to kuma in ta kuskure da mai najasa ya daɗa ƙarawa ba shi ma na mushkila ne au muharrama ko kuma rigar da take ta haram ne kamar ya rigar haram rigar kwace siyabun magsuba duk rigar da aka yi kwace ko wacce aka sato ta kun san haramun ne a yi sallah da ita ko rigar kwace rigar sata ko kuma mutum ya saci kudi ya je ɗinka riga ba a sallah da irin wannan riga wacce take ta haram ka nutsu kana da riguna guda uku uku na kwace uku kuma na halal ne amma baka san wanne ne ba ni sunan shi ta halal din ba wanne ne kuma ta ta kwacen ba to sai ka yi sallah guda uku ka shiga aiki da adadin wannan riga ta haram kuma kai sallah guda uku da adadin riguna na halal din don ka fita daga shakka ka shiga yaƙini to wannan shine abin da shi mai littafin ya tabbatar wannan shine mazhabarsu wasu malamai suka ce sahihin zance shine a nan gurin mutum zai kirdado kawai ya iya basirar sai ya canka ya ce kai ina ganin wannan rigar ita ce rigar halal ɗin kamar ya zato zai duk zai jefa musu zato ne wannan ina zaton kaza saboda dalili kaza kaza kaza wannan ina zaton kaza saboda dalili kaza kaza to wanda zaton ka yi dan firin jaye cewa mai tsarki ne to kawai ɗauki wannan rigan kai sallah da ita wannan shine abin da ya fi dacewa kuma ita ce fatawa wacce take ingantacce shine ra'ayin Imam Abu Hanifa da ra'ayin Imam Ash-Shafi'i Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar ne muhimmancin yin ibada da abu mai tsarki inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lalle Allah mai tsarki ne baya karban komai sai mai tsarki karka tinkari ubangiji da bautawa Allah da abin da yake na kazanta ne yanzu misali mutum zai iya zuwa je wata harkar kasuwanci ko na harkar business wanda yana da ɗan shubuha da ɗan damuwa damuwa da rashin garanti da ya ƙini akan ingancin wannan harka da ya yi to kada ka yadda ka jefa kanka kamar ka sai abinci da wannan kuɗin ko ka sai sutura da wannan kuɗin saboda in sutura ne in ka shekara kana sallah da wannan kayan da yake wataƙila na haram ne to kaga akwai damuwa a ciki to shi yasa suturar da mutum zai sa ya yi ƙoƙari ya nemi kuɗin halal ya rinka ainihin wato amfani da su shi yasa hadisi ya zo manzo Allah yake faɗa umar amru haramun kaji sai aka ce abinci dan a nuna ma hadarin mutum musulmi ya ci abin haram haram fa anna yustajabu la to yaya zaka yi addu'a Allah ya karba wannan shine hadarin yin ibada da abin da yake na haram ne kun gane wannan to sai matsala ta gaba mala ce babu aniya nam nam nam nam nam na ji wannan tambaya ce mai kyau malam ya ce ya fahimci kamar mai littafin ya kuma dole sai ya yi haka duk wacce ya ɗauka ya je ya sallar farilla da ita to kuma sai ya sake zuwa ya sake yin wata sallar da wannan ɗaya kaya wai dan me wai dan ya fita daga shakka amma an fitar da mu daga damuwa wannan fatawar shekul islam da abu hanifa da imamu shafi'i cewa ka yi kirdado wanne ne ya furin jayi kuma wannan yana iya faruwa fa kana cikin wani yanayi ka ba da kayan ka wanki watakila fitsari ya ɗiga a jikin wani kaya ko wani yanayi dai na rayuwar ɗan adam najasa ta taɓa kaya kuma ka kasa gane wani kaya ne a ciki saboda gudun haɗarin karka je kai sallah fa karka je kai sallah da najasa a jikinka yanzu ku duba Allah ya halatta annabi ya sallah da takalmi da najasa a jikin shi saboda hadarin yin sallah da najasa yana cikin yin sallah mala'ika jibrilu yazo yace da shi akwai fa najasa a takalminka annabi yana cikin sallar ne ya kwabe wannan takalmin aka ci gaba da sallar babu takalmin wannan sai ya nuna ma ashe ba a sallah da riga mai najasa ba a sallah da hula mai najasa ba a sallah akan sallaya mai najasa da haka yana da kyau mu gane wannan babu al'aniya babin da ke magana akan mazubbai kwanuka da ake amfani da su malam ce kullu ina'in tahirin walau saminan كل إناء طاهر ولو سمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى سأحكام الآنية وتصيح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لهاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة وتباه آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها سيجلد الميتة وأجزاؤها ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباه استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه يشي وما أبين من حي فهو كميتته آنيا جمعيني نئنا كمن سقاء أسقيا آنيا إنا سقاء أسقيا كما ana cewa aniya jam'insa shi ma jam'ul jam'i kenan awani mazubbai kwanuka ko abin da ake zubawa a ɗauki ruwa asalin shi aniya shine kullu ma kana wi'a li shay duk abin da yake iya ɗaukan wani abu yanzu wannan sunansa aniya sunansa me aniya ko ina guda ɗaya su da yawa aniya duk abin da za ka iya sa wani abu ya ɗauka buta ina ne kwano ma ina ne gwangwani ma ina ne kasko ma ina ne ina so ku gane lokacin a larabci in an ce ina duk abin da yake wuya lishai maɗaukin wani abu wa kullu ina'in bima fihi yandahu um, yanzu ya gama mana maganar tsarki za mu zo mu shiga maganar alwala to ita alwala ai ba a yin ta dole sai an zuba ruwan a cikin wani abu ko to shi ma sai an yi maka bayanin shari'a akan mazubin da za ka yi amfani da shi wajen wannan alwala ɗin shine zarf galiban muna muna amfani da buta ko muna amfani da gwangwani wasu gurin suna amfani da kula irin buta ɗin nan ta abin nan ta ƙasa to shi wannan mazubin ko dai ya zama na itace ko kuma ya zama na ƙwarya akwai buta na ƙwarya an gane ko tulu ne amma na ƙwarya ne kamar ludayi ne sai ake fafe shi ana zuba ruwa shi ma a cikinsa ko kuma na zinari ko na ƙarfe akwai ma na fata duka ana amfani da su wajen wanka ko alwala mala yace kullu ina'in tahirin walau saminan kowane mazubi mai tsarki ko da mai tsada ne shine samin abin da yake mai tsada yubahu ittikhazuhu wa istimaluhu ya halatta a rike shi ma'ana a mallake shi wa istimaluhu kuma ai aiki da shi ka rike shi ka mallake shi ko kuma kai aiki da shi amma banda illa aniyata zahabin wa fidda musulmi dai banda mazubi buta ko wani mazubi na zinari da azurfa kenan duk wani kwano duk wani mazubi da za a zuba ruwa a yi alwala da shi ko na karfe ko na roba ko na itace ko na ƙasa ko ma na menene ya halatta a yi amfani da shi a shari'ar musulunci amma banda abu guda biyu banda na zinari banda na azurfa bai halatta ya amfani da su ba don a zuba ruwa ko don a dafa abinci ko don a sha kamar mutum ya ɗauki zinari da azurfa ya sa a yi masa kofin shan ruwa ko saboda shi mai kuɗi ne a yi masa buta ta zinari ko ta azurfa ko kuma ya rinka shan kofinsa kofinsa da zai rinka shan ruwa na zinari ne an hana saboda haramun ne akan musulmi wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma wannan yanzu malam ya kawo mana ababi ne na tsarki to sai ce ko a tsarki ko a alwala ko ma a amfani da shi a gida ba za a amfani da zinari da azurfa ba amma yanzu malam an ci gaba irin ci gaban mai tonar rijiya wasu ma za ka ga sharbin da suke jama na zinari ne da abin saboda wadata sai mutum ya mai carbin zinari irin mai goma sha ɗaya ɗin nan yana rike da shi yana da saboda wadata haramun ne ga ainihin wato mazajen wannan al'umma azhabu wal fidda kwanukan mazubbai asalinsu a yi amfani da su a shari'a in dai ba na waɗannan abubuwan ba amma duk tsadar abu in dai ba zinari da azurfa ba ne kamar jauhari kamar zabarjaji duk wannan ya halatta a yi amfani da su wajen ainihin wato alwala saboda tsadansu ko irin akwai dutse mai tsada irin duwatsun nan masu kyalkyali masu tsada mutum ya yi buta da shi ko ya kofi da shi wannan duk babu laifi saboda al'asru fiha al'ibaha dalilin haramta amfani da mazubi na zinari da azurfa shine manzo Allah ya ce la tashrabu fi an yata zahabi wal fiddati wala taqulu fi sihafihima kar ku sha a cikin kofunan su kar ku ci a cikin kwanukan su sihaf kwanan cin abinci to da sha da ci kada amfani da shi fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah na kafirai ne a duniya kafiri ne yake amfani da wannan ba musulmi ba wa lakum fil akhirah amma ku kuma a lahira za ku yi amfani da shi a wata riwaya aka ce duk wanda ya gaggawa ya yi amfani da waɗannan kwanuka ko mazubbai na zinari da azurfa a nan duniya to fa a lahira an haramta masa yin amfani da su wallahi ba zai amfani da su ba shi sa manzo Allah ya faɗa wata riwayar wannan riwayar Bukhari ne da Muslim a wata riwayar manzo Allah ya ce alladhi yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam wanda yake shan ruwa da shan abin sha saboda kasaita da wadata da isa a cikin kofi na zinari ko azurfa to yana kwankwadan wutan jahannama ne a cikin cikinsa ko ya sha da yawa ko kuma ya sha da ainihin wato kaɗan kenan mun gane a nan ba bai halatta a yi amfani da waɗannan abubuwa ba kwata-kwata to ya halatta a yi amfani da su don kyauta mutum ya siye su shi bai yi amfani da shi bai kyautar ya ba wani shi ma bai halatta ba saboda me suka ce akwai girman kai da kuma asarar kuɗi da nuna isa ba a yi kuma akwai attashabbuhu bil kuffar kamanceceniya da kafiri mutum ya zai ɗauko kofi na zinari ya ba wani kyauta wannan bai halatta ba yanzu kaga irin kofi na bol da ake yi ai ana kofin bol ko cup na zinari in na zinari ne a yi shi a bawa wani wannan haram ne kada a yi amfani da shi shi yasa suka ce walau lituhafi ko da dan kyauta ne ko wani abun burgewa da za ka yi ba za ka bayar ba kuma da mutum ma zai siya bai yi amfani da shi ɗin ba cire kuɗi ka je ka sai wannan abin da ba za ka yi amfani da shi ba to me amfanin kashe kuɗin to shi kuma wannan ya shiga babu me al-israf al-mubazzaranci ina fata ana fahimta an halatta wa mata ne kawai fa su yi ado da kwalliya da zinari jama'a amma a riƙe su a matsayin kofuna ko kwanukan cin abinci wannan haramun ne ko maza ko mata sai ma ya ce wa mudabbaban bihima wa mudabbaban bihima to sai matsala ta gaba shine a akwai abin da na manta ban faɗa ba shin ita mace za ta iya amfani da shi ta rinka shan shayi da kofin zinari saboda an halatta mata ce kwalliya da shi ya ce a walau lil unsa walau alal unsa ko da akan mace ne ma in dai yin wannan amfani ne da shi dan annabi ya hana ba za a yi ba amma an ba su dama su awarwaro da zinari da sarka su zuba shi a wuyansu da hannunsu da zobe duka amma duk inda namiji ya kai da wadata da isa da arziki haramun ne sa zobe na zinari yana amfani da shi to sai kamar kwanan cin abinci ko kofin cin abinci da ya tsinke ko ya farke sai aka yi tadbib in an ce tadbib kamar a ɗinke a ɗan manna shi a riƙe shi a gyara kwano da shi asali yin amfani da zinaren haramun ne kamar yadda shari'a ta faɗa to amma in ɗan kaɗan ne mastusniya bid dalil wanda aka istisna'insa da dalili to wannan babu laifi za a yi amfani da shi akwai wanda suke zuwa su ainihin kofin ba na zinari ba ne amma sai a kewaye bakinsa da zinari ko a yi mai mariki na zinari ko a yi masa wata kwalliya ta zinari wannan ma haramun ne a yi amfani da shi sai dai in kamar yage waye kamar yadda kasko na annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a hadisi ya fashe na cin abincinsa akwashin da annabi yake cin abinci ya tsinke ya fashe sai aka ɗauki sarƙa ta ainihin fizza aka ɗinke shi da shi wannan babu laifi kun ga ɗan gyara ne da aka yi wannan ba wata matsala ba ne ba kenan in an yi wannan amfani da shi kaɗan sai malai ce wa tasihhu taharatu minha illa dabbatan yasiratan min fiddatin li hajatin shine bayanin da muka ya halatta ai tsarki ya halatta ai wanka da kwanan da yake da irin wannan sifa din dabba yasira dan kaɗan da aka sa ko aka ɗinke ko aka ɗan gyara kwano da shi li hajatin saboda bukata da a ce mutum ya yi alwala da wannan alwalarsa ingantacciya ne ba ta ainihin wato a ɓaci ba kenan nan gurin haramcin banda dabbatan yasiratan min fiddatin banda ɗan ɗinki kaɗan banda ɗan sawa kaɗan lihajatin saboda ainihin wato bukata shine lihaja kalmar babba kamar a ɗauko shi zinarin ko azurfan sai a ɗan gyara wani guri da ya ɓalle ko a walde shi ko a toshe shi kuma amma fa ya ce ya sira kaɗan ba mai yawa ba to wannan ya halatta to jama'a wannan shine ake cewa shari'a yanzu wani zai ce wai me yasa aka hana a yi amfani da zinarin nan to wannan shine ibada ai kai bawa ne dama abinda aka ce kayi kayi wanda aka ce karkayi karkayi ta'abbudi ne akwai hikimomi daga ciki akwai gudun kada mutum ya shiga girman kai duk mutumin da alfahari duk mutumin da yake wasa da zinari ba wanda fa zai gan shi da daraja yana da ƙarfin da yana da kuɗin da zinari yake wasa da shi to wa zai gani da daraja wa zai gani da kima to shi yasa shari'a ta ce a bar shi a aljanna a yi amfani da shi amma a duniya ba za a yi ba kuma abu ne na kwalliya da ado kai daman namiji ai ba a yi ka dan wani wani kwalliya da ado ko a sha'awar ka ba mace ce take da wannan to shine aka ba wa mata dama su yi sarka ko su yi zobe wa tukrahu mubasharatuha li ghairi haja malam yace an karhanta wato yin amfani mubashara isti'mal yin amfani mubasharatuha wato kwano mai irin wannan dabba din lighairi haja in ba ma ya shiga cikin bukata ba in kana da tsananin bukata bismillah babu ka hakura to sai matsala ta biyu akan kwanuka yanzu mun gama mun gama matsala akan kwano mai zinari ko azurfa ko ko kofi ko buta ko cokali akwai ma masu amfani da cokalin zinari saboda tsabar wadata mutum sai a kawo mai cokula na zinari da irin pork din nan da cokali na cin abinci kaga yana dagawa yana kyalkyali haramun ne kuma duk wanda ya amfani da shi a nan duniya annabi ya ce ba zai amfani da shi a lahira ba kuma a gidan aljanna ne ake amfani da shi to sai maganar kwanukan kafirai butar kafiri kofin kafiri kwanon cin abinci na kafiri ga kai musulmi ya halatta kai amfani da shi ko bai halatta ba malai ce wato babu aniyatul kufari walau lam tahilla dhaba'ihum wa siyabuhum in juhila haluha matsala ta farko ya halatta ai amfani da kwano na kafiri kofin shan shayi na kafiri watakila ɗakin ku a makarantar jami'a watakila kasuwar kuɗe watakila wurin mai shan shayin kuɗe ko kuma shi kafirin ma shayi yake sayarwa kuma kuna zuwa shan shayi wajensa ko kuma mai hotel ce mai abinci kwanukanta na ita kafira ce kwanukan abincinta kaga irin wani abubuwan fa duk suna iya faruwa muna iya tafiya mu je mu tarar da wuri wanda ba na musulmi bane babu orientation ma na musulmi yaya mutum zai yi akwai wata rana da muka je cin abinci mun je sabis a wata jiha mun je sabis za mu ci abinci muna zuwa kofar gurin cin abincin to garin gaba ɗaya masu sai da abincin ba musulmi ba ne mu ko muna jin yunwa za a yi muna zuwa malam muka ga muka ga wato wata tukunya malam tana rababbaka malam ga maiko a kanta malam nama yana ta babbaba sai wani ya ce mu tsaya a nan wani abincin irin namu ne mai kyau ne wannan malam mun zo an zauna an zubo abincin nan sai nake ce wani kai ya kamata fa mu tambayi wannan abincin wannan naman wani irin nama ne a haba ai ai nama ne mai kyau ai malam na ce a ana tambaya sai su sha alade ne wancan ba ta ce na dog wancan kare ne wancan pig ne ko pork ake cewa na pig na dog choose anyone you like ka ina tuno wannan gurin har yanzu na ce Allah ya rufa mana asiri malam in ka ga miyan nan malam ta sha manja ta yi ja malam ba magana naman malam ya ɗauko shi kitse a jikinsa da jan nama kai ba magana amma kuma kashi naman alade ne malam da yawa wasu suna zuwa su je su zauna su gyara abinci a zuba musu tas su cinye shi ba tare da sun bincika ba kuma wallahi naman kare suke ci ko na alade mun je wani hotel wata rana shi ma a lagos irin buffet din nan layi ka je ka ci abinci mutane sun bi layi ana ta ɗiban abinci malam ashe abincin nan da ake ɗiba da nama nama soyayya daga sheshi malam akwai naman alade a ciki akwai naman kare a ciki saboda su suna cin naman alade da kare sai nake gaya wani profesa muna tare da shi nace kaga ya kamata mu tambayi mutanen nan why is halal meat sai na je sai na tambaya suka ce oh sorry sai suka nuna mana wata tukunya kwaya biyu uku ta ce na this only halal meat sauran duk ba halal meat bane malam yan uwanmu da muka zo tuntunin wani ya gama ci ma har ya tafi yayi wanka ya ja alade ya ja kare bai sani ina gaya muku wannan wallahi duk wanda zai yi tafiya musamman kasashen nan kudu in dai zaka je babban hotel zaka ci abinci to ka rinka dubawa alhamdulillah suna rubuta sunan dabbar fish chicken ko white meat ko wane ne ko dog ko wasu duk suna rubuta sai su dan lika a gefe sai su abana ka kula kaka je ka ga jan nama kwaɗayi ya ɗauke ka za ka je ka ja naman kari ko naman alade kaga akwai cutarwa haka lemukansu musamman wanda ya tafiya a kudu irin lemukan da suke sha kala kala kala kala da yawa akwai na giya ba irin shagunan mu nan bane zaka je ga lemo kala goma sha biyar ashirin duk halal lemo ne a'a su akwai wanda yake na giya ne yanzu irin wannan lemukan na gwangwani din nan akwai giyoyi da yawa giya yanzu ta zamani an yi ta irin lemon gwangwani wanda ake fat ake dan bude shi mai dan abin nan nan to ana yin giya da shi akwai wanda na giya ne in baka tambaya ba kwalliyar gwangwani ya dauki hankalinka sai ka je ka sha giya baka sani ba so ya kamata yan uwa mu zama wayayyu mu yi kokari mu kiyaye idan kasashen turawa ne ma kuka je wannan kan qammatul kubra kenan sai an kula ba dan kada mutum ya je ya samu mushkila haka kuma ko a jirgi in mutum ya hau jirgi suna ba mutane lemuka lemuka alhamdulillah suna dan tambaya amma kana gingidi baka kula ba za su iya zuba maka ruwan giya a kofi suna bayarwa har giya suna bayarwa da lemo da wane ne da giya da wani cewa zai a zuba mai giya su ba abin da ya dame su suna bayarwa da ka in ba ka yi da gaske ba sai ka je ka sha giya baka sani ba ka zo ka yi ta buguwa kun fahimce ni to a nan gurin malam yana nuna mana kwanukan waɗannan kafirai a yi amfani da kwanukansu wannan babu laifi a wannan shine nau'in mazubi guda biyu wancan na zina ne da azurfa kun ji hukunci na kafirai kuma shi ma ga hukuncinsa shine aniyatul kuffar yubahu lil muslimina an yasta'miluha nam ya halatta saboda al aslu fiha al ibaha dalilai da suka halatta haka shine suka ce da yawa sahabbai sun yi sha zuwa yaƙi su je su ciwo ganimar kwanuka da kayan kafirai annabi bai taɓa cewa kar ku yi duk amfani da kwanukansu ba tunda ai suna amfani da shi wajen giya suna amfani da shi wajen kaza amma dai ana so mutum ya wanke don haka suna zuwa su ɗauko kwanukansu su yi amfani da su sannan kuma abu na biyu in ka ce ba za ka yi amfani da kwanan kafiri ba to wani kamfanin ma gaba ɗaya na kafiri ne shi ya yi shi kuma na sani odar kayan ma gaba ɗaya na arnan ne kwanuka nawa ake kawo mana daga ƙasashen waje da kamfanonin da ba nasu ba namu ba ne nasu ne akwai kwanuka ma wanda sun yi amfani da su a ƙasashen waje mazubbai ana zuwa da su muna ɗauka muna amfani da shi in ka ce ba za ka yi amfani da wannan ba to yaya za ka yi da kayansu kayan sakawansu gwanjo ko kayan da suke sawa na ribunansu za ga wani sabo karne sau ɗaya wani bature yake sa shi amma ya yi fitsari a jiki ya sha giya a jiki ya yi kaza da sauransu to kaga waɗannan kayayyaki da ake kawo mana muke amfani da su a yawanci duk nasu ne to amma yaya muke aka halatta mana saboda halal ne in mun wanke su mun yi amfani da su a wanke kuma ba a gaya mana cewa ba muna da garanti yanzu kayan gwanjo kuna da tabbacin sun wanke kafin su baku ba ku da tabbaci a ciki sannan an ruwaito a tarihi a da sahabbai sun je yaƙi sun samu suturu da kayan sakawa ainihin wato na kafarai kuma sun zo sun ɗauka sun ci gaba da amfani da shi kenan ya halatta musulmi ya sa kayan da ba na musulmi ba ko na kafiri in dai kayan sawa ne ko kofi ko kuma kwanon cin abinci asali shine ibaha abu na biyu akan wannan shine asalin gangan jikin mutum da musulmi da kafiri gangan jikin ba na jasa bane fa asalin gangan jikin shi kafiri najasa ne a aƙida amma da gangan jikin kafiri ne ko gaisawa kuka yi da kafiri a kasuwa kuna tafawa sai fa ka je ka wanke hannunka ina so ku gane dalilin halatta mana amfani za ka iya hawa jirgi da kai da wanda ba musulmi ba ya jingina jikinka ya gumi kai gumi ko kuma ya hau abin hawa ka hau ko kuma ku zauna a wuri guda ko wani dalili na amfani kaga duk muna yi in an ce haramun ne to za mu shiga wahala yanzu da yawa wani ma sai ya gaisa da kafirai ma wajen guda nawa kafin ya gaisa da musulmi in an ce duk lokacin da ka gaisa da shi sai ka je ka wanke hannunka ai ka gamu da aiki kenan najasa ce ma'anawiyya ba najasa ce hissiyya ba an najasatul ma'anawiyya ita ce najasa ta aqidarsa ina fata ana fahimta kamar musulmi yana yin janaba a jikinsa yana da janaba a ce ba zai sallah ba ba zai karanta qur'ani ba ba zai kaza ba ba zai taba qur'ani ba amma kaga ai ba wai ainihin gangan jikin bane abin da ya same shi ne Abu Huraira yayi janaba a ya zo wata ranar su gaisa da manzo Allah sai ya ce fansalaltu na zare jikina na kina bari annabi ya gaisa da ni saboda akwai janaba a jikina sai annabi ya tambaye shi ya ce ya aka yi kaza sai ya ce ai ina janaba ne a jikina sai annabi ya ce subhanallah innal mu'mina la yajnub ko la yanjus mu'mini ai baya yin janaba ko najasa ko na makamancin wannan ina fata ana fahimta kenan musulmi ya halatta su yi amfani da wannan a matsayin ibaha sannan abin da ya fita daga cikin kafiri na'am kamar gumin kafiri yawun kafiri gashin kafiri haƙorin kafiri farcen kafiri muna magana ne akan kayan kafiri ya koyan uwana gumin kafiri farcen kafiri gashin kafiri haƙorin kafiri duka waɗannan abubuwan gaba ɗaya sunansu tahir masu tsarki ne saboda najasarsu najasa ce ma'anawiyya ba najasa ce hissiyya ba in an ce a shay'ul ma'anawi shay'i ne dakhili a ciki yake hissi kuma abin da yake na zahiri da haka duka waɗannan ba najasa ba yanzu kamar misali da zaka zo kai sallah ko kuma an je an yi aski da kilifa kafiri an masa aski duk inda ya kamata ku rinka gane wannan fikihun kenan an je an yi wani kafiri aski kai ma aka zo aka danna maka kilifa da sauran gashinsa akwai masu askin da ba sa kulawa ba sa waye da sauransu aka yi masa aski aka yi maka aski ka je ka taho da sauran gashinsa ka yi sallah akwai damuwa inda a ce haramun ne ina fata ana fahimta haka watakila miyau ɗinsa zai iya yiwa kana gefensa ya atishawa kacau ya watsa maka za ka je sai ka nemi ruwa ka yi wanka ka ce najasa ya taɓa ka a'a saboda najasar ma'anawiya ce wato ba najasa ce wato hissiya ba kenan illa in juhila haluha mana in aka in aka jahilci halin kayan na kafir saboda me yasa aka ce halal ne lianna al-asla at-tahara asalin tsarki ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi tafiya ya ji yayi alwala da salkar wata mace kafira mushrika tawadda min mazadati imra'atin mushrika kenan ya halatta tubahu aniyatul kufari mutlaqan ko da kuwa waɗannan kafiran waɗanda ba walau lam tahilla zaba'i'uhum ko da kafiran da ba a halatta a ciyan kansu ba kamar yahudu a a da nasara walau lam tahil wato zaba'i'uhum ko da abun yankan wato abun wato yankan su bai halatta ba wala yasuru jildu maitatin bi riba to ga wata matsala fata fata ta mushe ku kula na ce muku mushe fatar mushe ko an jeme ta malam ya ce ba ta tsarkaka halatta ka ci akwai fatar kare kaga asalin cin kare haram ne akwai fatar alade asalin cin alade haram ne da fatar kura cin kura haram ne to waɗannan fatu na dabbobin da asali haram ne a ci sai kuma suka zama mushe sai kuma wani ya ɗauko fatan ya gyara yana so ya rinka zama ko ya rinka sallah da shi haramun ne saboda asalin dabbar ai mushe ce kuma koda tana raye haram ne to mun gama da wannan to sai kuma fata na mushe amma dabbar halal ne a cinta kamar fatar tinkiya fatar saniya fatar akuya ya halatta ya halatta a yi amfani idan an jeme wannan fata ɗin akwai tafsili kamar haka na farko idan mushen wanda ba a cin namansa ne kamar jaki kamar kare da sauran dabbobin da na muku misali da ba a ci to wannan fatunsu ma haramun ne kar wani ya kama fatar kare ya ce gashi nan maganin mayu ne kar wani ya kawo maka fatar jaki ya ce maka gashi kai amfani da shi kana sawa a motarka me yasa li'annaha wato najisatul aini ne saboda ita ce najasa ainiyya asalin fatar dabbar da ba a ce kuma mushe wannan najisa ce ba ma'anawiya ba najisa ce ta zahiri ta aini najasatul aini kuma duk ku rike ka'ida a fiqhu duk najasatul aini la yumkinu tathiruha bidibagh duk abin da aka ce najasatul aini ne to ba a iya tsarkake shi da me da jima kwata kwata ko waninsa kenan fatar kura fatar kare fatar jaki duk ko da an je mai waɗannan bai halatta ba saboda li'annaha najasatul aini ne abu na biyu idan dabbar cikin dabbobin da ake cin namanta ne kenan ya halatta a yanka ko kamar rago ya halatta a yanka doki to doki akwai sabani barin tsallake saboda kar mu shiga wani rikici daban a a tinkiya saniya akuya wannan ana yankawa to sai kuma ta mutu ta faɗi ta mutu ta zama mushe to naman haram ne naman dabbar mai haram ne saboda Allah ya ce hurmat alaikumul maitatu a nan gurin da Allah ya ce almaitatu ya ce mushe yana nufin nama duk da cewa hurmat alaikumul maitatu malamai da suke amfani da umumi za su ce to ai Allah ya ce an haramta muku mushe kenan hadda fatar mushen ma haram ne tunda aya cewa ta yi mushe kawai an haranta suka ce saboda fatar ma ai juz'un ne min almaita fatar ma ai wani bangare ne na mushe din to amma hadisi sai ya zo wannan yana nuna mana hadisi yana iya istisna'in aya aya ta faɗi magana a faɗi sai hadisi sai ya me sai ya taƙaice ko aya ta faɗi magana ga haka wato ba ta yi tafsili ba hadisi sai ya zo mai sai ya yi bayani dalla-dalla kamar alkurani ya ce a yi sallah amma tafsilin sallah yana cikin hadisi to kenan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya halatta me dalili wata rana sahabbai suka jawo mushen wata dabba da ana cin dabbar suna janta a ƙasa ta mutu hatfa an fiha sai annabi ya gansu ya ce a'a halla akhtum ihabaha yaya za ku ta janta ku fede ta mana ku ɗauke fatar suka ce ya rasulullah ina maita ya manzo Allah ai mushe ne yace yutahiruha alma'u wal qaradu yace ruwa da gabaruwa ko bagaruwa ai yana yana yana yana tsarkake yana tsarkake irin wannan fata din kenan wannan yana nuna mana idan akuya ta mutu idan rago ya mutu wato asara fata kuke yi ba ku fede fatar ku je ku je mai ta ku amfani da ita akwai hadisin da yake akwai magana akan wannan hadisin ayyuma ihabin dubiga faqat tahur yana nuna cewa dukkan dabbobi da aka jeme fatar su fatar ta tsarkaka to ukhadhu juluduha wa tudbar ana iya daukan fatan a jeme sai da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin wani hadisin la tantafi min al-maitati bi ihabin wala asbin wala asbin to wannan hadisin an kawo shi ne a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kar ku yi amfani da fata na mushe kar ku yi amfani da shi ko naman mushe to amma hadisin bai inganta ba sai malamai suka ce da wannan hadisin na cewa kar ku yi amfani da fatar mushe da annabi ya faɗa da ya inganta da ya zama nasikh ga waɗancan hadisai da muka karanta a farko kenan yanzu za mu ɗauka cewa duk fatar dabbar da aka jeme ta kuma ya halatta a ci wannan halal ne a ci wannan a yi amfani da wannan fata din a matsayin kamar buzu ko wani abu makamanci wannan kamar irin fatar raƙumi kamar fatar rago kamar fatar kaza fatar kaza da sauransu a nan gurin ya kamata mu dakata saboda ok yawa to sai ce wala yaturu jildu maitatin bidibag yace wannan shine mazhab na shi malam kenan sai dai idan an jima a sunna mun kawo hadisai wannan maganar ta malam za mu ƙayyade ta da hadisi ya zo da saɓaninta saboda annabi ce ayyuma ihabin dubi ga fakat tahur to in dai an je mai ta tsarkaka to cewa wala yathuru jildu maitatin bidibag wannan sai dai a ce maita allati la tu'kal dabbar da take mushe ne ba a cin namanta ita ce kamar naman fatan jaki fatan kare fatan kura ko da an jeme to bi zai zama za a yi amfani da shi a shari'a ba shine abin da wannan malamin yake nufi amma badda dabbar da take halal ne a ci saboda ga hadisi nan karara annabi ya ga wasu mutane sun jawo mushe kuma wannan mushen ana ci ana cinta inda a raye take an yanka to sai ce da kun yi amfani da shi kenan kaga wannan sai mu kayyade shi da ana nufin dabbar da bai halatta a ci ba abinda muke fada muka fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe Allah imani afuwa ya fi mana za mu tashi nan gaba insha Allah wa azmul maitati wa labanuha hukuncin kashin mushe da kuma wato abin da ya shafi wannan wadi koli da kuma abin da ya shafi nonon mushe to akwai matsala guda mai muhimmanci wanda ya kamata mu sani kamar yanzu a wannan fata da aka ce bai halatta a yi amfani da ita ba ta dabba wacce take haramun ne a ci to me hukuncin sayar da wannan fata za a sayar kamar fatar jaki wani ya fede jaki ya dauke fatar fatar kare an ce bai halatta ba a yi amfani da ita in ba a jeme ba to dama wannan ai haramun ne a yi amfani da dabbar gaba daya ko tana raye ma to fatar dabbar da ake ci fa idan ba a jeme ta ba kamar yanzu wani ya ɗauki fatar tinkiya da ta mutu bai yi jima ba zai iya sai da wannan fatar bai jeme ta ba tunda an ce bai halatta a yi amfani da ita ba alhali sai an jeme ta wasu malamai suka ce a bara'a haram ne ya za ka yi amfani saboda najasa ce Daka ba za ka sayar da fatar mushen akuya fatar mushen rago ba in ba ka jeme ba wasu kuma suka ce a ya halatta in dai dabbar ana cinta fatar mushen akuya fatar mushen tunkiya ko da ba a jeme ba ya halatta me dalilin ku suka ce yanzu idan mutum ya ɗauko riga ko fula ko wando akwai najasa a jiki haramun ne sai da ita ha wanda ya ɗauko riga da najasa a jiki ko riga da ko hula da najasa a jiki haramun ne sai da ita ba haram ba ne wanda ya saya ba sai ya wanke ba suka ce wannan fatar mushen ma inda na akuya ne ko na tinkiya ya halatta ka ɗauko ka sayar da shi wanda ya saya ya je ya je me assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutuma harshe Allah mana afuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik daga nan insha Allah ta'ala mun kawo ƙarshen karatun wannan littafi a wannan lokaci sai kuma bayan azumi insha Allah daman abin da ya saba a yi hutun ba saboda mun dan dade ba mu yi ba wanda mu dan rama abin da ya kubuce mana yanzu ko wani sati watakila ana azumi ko ana kokarin azumi so muna fatan ai azumi lafiya kuma Allah ya dawo da mu lafiya Allah kuma ya sa albarka a rayuwarmu gaba ɗaya ya sa mu cika da imani wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh